ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الأضحية من أعظم العبادات لأنها هي النسك أو جزء من النسك الذي أمر الله به فقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فقرن الصلاة مع النسك والنسك هو ذبح الذبائح تقربا إلى الله عز وجل ومن أشهرها وأفضلها الأضحية أن تذبحها متقربا بها إلى الله فانظر كيف جعلها قرينة للصلاة وجعلها من التوحيد الخالص له إذ يفارق, إذ يفارق المسلمون غيرهم فيذبح المسلمون لله رب العالمين بينما يذبح الآخرون لأسنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم فالمسلمون تميزوا عن غيرهم بأنهم يذبحون لله رب العالمين وحده وقال سبحانه وتعالى قارنا أيضا الأضحية مع السلاة فقال فسل لربك وانحر قال كثير من العلماء والمفسرون والمفسرين فسل لربك صلاة عامة وصلاة صلاة العيد وانحر أي انحر الأضحية بعد أن تسلي العيد هذا ما قاله بعض المفسرين فقارن الأضحية بالصلاة لأنها من أعظم العبادات والأمم سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين كل الأمم اليهود لهم اليهود لهم ذبيحتهم والنصارى لهم ذبائحهم المشركون والمجوس والبوذيون والحنودوس وسائر الأمم كل كل له كل له ذبيحة يذبحها ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أو يتقرب بها إلى أسنامهم لكن ذبيحه لكن ذبيحة المسلمين خالصة لله رب العالمين عباد الله وعصر الأضحية وعصر الأضحية فإن القرآن قد حدثنا عن أسلها قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك ندد المحسنين هذا هو أصل الأضحية وهكذا شرعت هكذا سنها, لها سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنها لنا إبراهيم حينما جاءته الجائزة من رب العالمين بعد أن نجح من الاختبار وأراد أن يضحي بفلذة كبده وثمرة فؤاده وأحب أهل العرض إليه إسماعيل عليه السلام أما عن حدي, عن حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأضحية فهو أكمل الهدي وأتم وأتمه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختار أحسن ما يجد من الأضاحي فيؤتى بكبشين أملحين أقرنين سمينين موجوعين على أكمل الصفات فيذبحهما صلى الله عليه وسلم في المسلى أمام الناس ليقتدي به الناس ويروا أضحيته وقد كان عليه الصلاة والسلام أيضا يحث الناس على أن يضحوا ويبين لهم فضل هذه الأضحية ويحذر الناس من أن يترك أن يترك أحد أحد الأضحية وهو قادر عليها فيقول صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسلانا عقوبة الله لا يقرب ليس منا لا يكون معنا إذا كان قادرا على الأضحية ثم لم يفعل من بهيمة العنام من الإبل والبقر والغنم ولها صفات منها بلوغ السن فالمطلوب أن تكون جذعة أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والبقر والإبل الجذعة من الضأن ما كان لها ستة أشهر أو أو أكثر والثانية من الغنم ما أكملت السنة ودخلت السنة الثانية وكذلك من البقر ما أكملت السنة ودخلت في السنة الثانية ومن الإبل ما أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة هذا السن وأقل من ذلك لا يجزئه وأن تكون سليمة من العيوب أن تسلم من أربعة عيوب ضرورية بحيث لو كان هذا العيوب موجودا لا تجزئ الأضحية ألا تكون عوراء بين عورها ولا مريضة بين مرضها ولا عرجاء بين عرجها تعرج برجلها حتى لا تستطيع, حتى لا تستطيع أن تماشي الأصحاء ولا هضيلة لا, تنفي لا تنقي أي ليس لها مخ من شدة الهزال واحدة من هذه الأربع لا تجي إن كانت مريضة أو عرجاء أو هزيلة أو عوراء فلا تجزي, فلا تجزي, فلا تجزي ومن باب أولى إن كانت عمياء أو كانت مقطوعة أو كانت مقطوعة اليد أو أو الرجل فهؤلاء لا يجزي أن أبدا والأفضل أن تكون سليمة من عيوب أخرى فلا يكون في فلا يكون في أذنها قطع ولا في قرنها كسر ولا في أسنانها نقص ولا فيها تشويه وهذه عيوب أخرى مكروهة فتجزئ الأضحية ولكن بأجر, بأجر أقل من غيرها ثم أن تضبه بعد صلاة العيد هذه نقطة يجب التنبيه عليها أن تضبه بعد صلاة العيد فلا يجوز أن تذبح قبل صلاة قبل الصلاة وإذا ذبحت قبل الصلاة فليس فليست فليست أضحية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمعه يقول ذلك فقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أسلي وعندي جذعة وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعلها مكانها فلا بد أن يكون الذبح من بعد الصلاة بعد الناس يعطي أضحيته للذب... للذباحين والذباح عنده غنم كثيرة فيبدأ من نصف الليل أو من بعد الإشاء يذبه على أنها أضاحي هذا لا يجزي ولا يجوز ولا تكون هذا أضاحي لا بد أن تذبح بعد الصلاة ويستمر الذبح إلى مغرب اليوم الرابع من أيام العيد والأضحية تكفي عن الشخص الواحد وعن أهل بيته مهما كان عددهم كثيرا أو قليلا فإن كانت تجزي عن الرجل وعن أهل بيته فلا يجوز فلا يجوز اشتراك مجموعة يجمع يجمعون المال ويشتركون به في قيمة في قيمة أضحية لا يجوز إنما واحد يشتريها ويعطي منها لغيره لا مانع أما أن نشترك هذا له أما أن نشترك هذا له ربع وهذا له نصف وهذا كذا وهذا كذا فلا يجوز بل نهى الرسول الصيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيانك أمقوا إن شاء الله تعالى زام تتونا أكان أبن ديكي قبمو نا غاغار مر إبادة الله سبحانه وتعالى yake ɓance mu da ita ita ce ibadar zubar da jini a waɗannan kwanaki masu albarka lallai yan uwa mu sani cewa layya na daga cikin mafi girman ibada na daga cikin mafi girman ibada da ake kusantar Allah subhanahu wata'ala da ita kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da ita ya umarci manzon sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin littafin sa mai tsarki yace qul inna salati wa nusuki wa mahyayi وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين الله سبحانه وتعالى يجي من زنس إرادة أمن تسأرة تبت أغريشتك قل كجي مس يا رسول الله إن صلاتي حقيقة صلاتا ونسكي da kuma yankana ko soke abin sokewa da nake yi wa mahyaya da kuma rayuwata gaba ɗaya wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkaninsu na Allah ne subhanahu wata'ala ina yin su ne ga Allah subhanahu wata'ala babu wani da ke tarayya da Allah subhanahu wata'ala a cikinsu la sharikala shi shi kadai nake yi wa su bana taraita shi da kowa a cikin waɗannan ibadu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa bi zalika umirtu da wannan ka gaya musu ya rasulullah da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina ni ne farkon wanda na fara miƙa wuya a cikin wannan al'umma ta wannan al'umma da Allah madaukakin sarki aiko ni a cikin ta lalle ƴan uwana masu albarka za ku ga a cikin wannan ayar da muka gabatar Allah subhanahu wata'ala ya gwama tsakanin sallah da kuma ibada ta yanka yace qul inna salati wa nusuki ya hada su a waje guda saboda falalar da yanka take dauke da shi lalle yanka ƴan uwa shine mutum ya yanka abin layyarsa don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba don wani abu wanda yake gharab da min a gharabin duniya ba ya yi haka ne don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi ya yi haka ne don cika umarnin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne don samun lada ya yi haka ne don raya sunnar babanmu ko kakanmu annabi Ibrahim alaihi salam wannan shine dalilin da yasa kadai ake layan wana masu albarka domin tabbatar da tauhidi da kuma bambance tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba domin za ku ga dukkanin al'ummomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye yahudawa kirista a majusawa mushrikai masu bautar masu addinin hindu za ku ga suna da irin nasu nau'in bautar da suke yi yahudawa suna da nau'in bauta ta yanka kirista suna da nau'in bauta ta yanka masu shirka suna da irin nasu nau'in bauta na yanka sai dai bambanci ɗaya ne kowa akwai wanda yake yanka domin sa shi sa Allah Allah subhanahu wataala ya mana cewa mu yanka mu muna yin sa ne dan wa dan Allah liwa lillahi rabbil alamin dan shi kadai shi sa ya faɗa a wata ayata daban yace fasalli li rabbika wanhar kayi sallah ya rasulullah dan ubangijin ka ga ubangijin ka shi shi kadai sannan wanhar yanka ma suka da zaka yi na raƙumi da yankan da zaka yi na dabbobi su ma ka yi su ne mai lirabbika dan ubangijinka saboda ka su bambancin su shine wani zai yanka dan dutse da yake bautawa wani zai yanka dan gunki da yake bautawa wani yanka zai zai yanka dan rana da yake bautawa kowa akwai abin da yake bautawa wanda ya dade shi amma bambancin mu da su mu muna yin yanka ne kadai domin Allah subhanahu wataala shi sa Allah madaukakin sarki ya ce wali kulli ummatin ja'alna man sakan liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam kowace irin al'umma lalle Allah subhanahu wataala ya ajiye musu wata ibada ta yanka ta zubar da jini liyazkuru smallahi dan su ambaci Allah subhanahu wataala a yayin yanka wannan dabbar domin shi kadai suke nufi da ita Allah subhanahu wa ta'ala ce alama razaqahum min bahimatil an'am saboda abinda aka azurta shi da shi na dabbobi na ni'ima sune dabbobin da muke yankawa to wannan shine abin da ya raba mu da su kowace irin al'umma yan uwa lallai akwai irin nasu nau'in bautar da suke yi bambancin mu da su kawai mu muna yi dan Allah ne su kuma suna yi dan wani Allah lallai yan uwa wannan ibada mai matukar girma mai matukar falala mai dimbin lada a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana asalinta a cikin alkur'ani ya ba mu labari kissar annabi ibrahim salam a cikin surati safat Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin annabi ibrahim ya ce lallai zan tafi zuwa ga ubangiji na domin shine mai shirya ta rabbi habli min salihin sai ya addu'a ya ce ya ubangiji ka bani kyauta ta ya daga cikin nagartattun bayinka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa basharnahu bi ghulamin halim sai muka masa bushara da wani irin ɗa halimun wanda yake mai haƙuri da juriya Allah subhanahu wata'ala ce falamma balaga ma'ahu sa'aya lokacin da wannan ɗan da Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi Ibrahim tare da naci da daɗewa annabi Ibrahim yana addu'a akan Allah azurta shi da wannan ɗan lokacin da Allah ya ba shi wannan ɗan kuma ya girma balaga ma'ahu sa'aya ya isa kai kawo tare da shi ya isa lokacin da zai fara cin moriyarsa lokacin da zai fara taya shi aiki lokacin da yaro ya kai shekara sha biyar sha shida zuwa shekarun balaga za ka ga a lokacin ne ake fara cin moriyar yaro a daidai irin wannan taƙin kuma ƙala sai annabi ibrahim ya ce da ɗansa falamma balaga ma'ausa ya ƙala ya bune sai ce ya kai ɗana inni ara fil manami anni azbahuka lallai na gani a cikin bacci na a cikin mafarki na anni azzahu ka gani ni annabi ibrahim ina yanka ka kai dana annabi isma'il wanda ban riga mun san cewa mafarkin annabawa menene gaskiya ne saboda ka tun da ya gani umarni ne Allah madaukakin sarki yake bashi da yanka ɗansa fanzur ma za tara ka duba me ka gani game da wannan umarni ne Allah madaukakin sarki da ya bani saboda ka sai annabi isma'il ya ce ya abati if'al ma tu'mar ya kai babana aikata abinda aka umarce ka Allah ya ce ka yanka ni na miƙa wuya na sallama zan kwanta ka yanka ni shi ne if almatu marice sa tajiduni za ka same ni insha Allah idan Allah ya so minas sabirin daga cikin masu haƙuri Allah subhanahu wata'ala ya ce falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya su su bin annabi Ibrahim ya yadda zai yanka ɗansa da ya fi so ya fi ƙauna ya fi bege kansa ya yadda shi kuma zai kwanta a yanka shi falamma aslama kenan lokacin da su su biyun duka suka sallama wa tallahu lil jabin ya kwantar da shi akan goshinsa ma'ana da ya tashi kwantar da shi ma kifa kansa yi saboda baya so ya rinka kallon fuskarsa dan kada tausayi ya kama shi kada tausayi ya kama shi kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ambata kada ya ji ba zai iya ba sai kwantar da shi ta ƙasa shine falamma aslama wa tallahu lil jabi wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqata ru'ya kawai sai muka kiraye shi Allah ya ce sai muka kiraye shi muka ce ya annabi ibrahim lallai ka gasgata mafarki ka gasgata umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce qad saddaqata ru'ya lallai ka gasgata wannan mafarki inna kadhalika najzil muhsinin lalle kamar haka ne muke sakawa masu kyautatawa inna hadha lahu al bala'ul mubin lalle wannan Allah madaukakin sarki da kansa yace jarraba ce mabayyaniya wannan bala'i ne mabayyani a ce ka yanka danka kuma ka yadda ka yanka wa fadainahu bi zibihin azimin Allah ce sai muka fanshi annabi Ismail alaihi salam bi zibihin da wani abin yanka azimin wanda yake mai matukar girma Allah ya ce to yanzu an fasa yanka annabi Ismail sai a kawo wani abin yanka a yanka Allah subhanahu wataala bai faɗi wannan irin abin yanka bane Allah ya ce kawai zibihin abin yanka su daga cikin malaman tafsiri suka ce rago ne ko abin da ya kama da haka wannan dai hadisi bai tabbata ba aya bata tabbata ba Allah da ya gaya mana wa fadainahu bi zibihin azimin mun fanshe shi da wani abin yanka mai girma Allah subhanahu wataala ya ce wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala ibrahim kadhalika nadhil muhsinina yan uwana masu albarka wannan ita ce asalin layya shine inda Allah subhanahu wataala ya sunnanta mana mu bisawu na babanmu kakanmu annabi Ibrahim wajen yanka abin layya daga nan aka sanya mana shi a matsayin shari'a ta yadda idan shekara ta zagayo da babbar sallah rana irin wannan rana goma ga wata duk wanda yake da hali zai siyo rago ko abin da Allah subhanahu wata'ala ya sare masa ya kwantar da shi ya yanka don tuna wancan babban sadaukarwa da annabi ibrahim alaihissalam wannan shine asalin layya yan uwana masu albarka lallai idan muka kalli layya da kyau yan uwa tana da a ladduba da annaban mu tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya koyar da mu waɗanda daga ciki lalle annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan zaɓi abin yanka mafi kyau lafiyayye ƙoshashe aka ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi layya bi kafshaini amlahaini aqranaini saminaini yayi layya da abin yanka raguna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanka raguna guda biyu farare wanda suke takawa a cikin baki kuma suke gani a cikin baki ma'ana nan idanuwansu akwai baki sannan kafafuwansu can akwai baki a cikinsu eh rago kyawawa sannan akaranai ne masu kaho masu kaho babba sannan samilai ne masu nama masu kitse masu mai ɗirka ɗirka da hausa za a fi ganewa su annabi kira da aminci saboda wannan ragon da aka yanka zaka bawa Allah ne subhanahu wataala Allah zaka bawa duk ko abin da zaka bawa Allah subhanahu wataala kamata ya ce yafi na kowa eh kada sai zaka bawa Allah ba kuma sai ka zabo abin da yake mafi mafi ragwanci mafi lalacewa wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi Allah ya ce kada idan za ku bawa Allah abu man ni za a ba wannan abin in kai ne ba za ka karba ba to ba wa Allah maɗaukakin sarki haka ‘yan uwa in kana da dama sa kuɗi samo rago mai kyau babba ko nawa ka sa ka siyo rago Allah baka faɗi ba Allah maɗaukakin sarki zai baka lada a kansa in kana da hali ka siya to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi layya da irin wannan rago mai girma sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yanka ragonsa ne a musalla a matsayinsa na jagora limami bayan an gama sallar idi annabi ya gabatar da khutba sallallahu alaihi wa sallam sai aka yanka aka danne masa abin yankansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hau kai yayi bismillah yace wannan a madadin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa sannan aka kawo ɗayan aka danne annabi yayi bismillah yayi kabbara yace wannan kuma a madadin al'umma ta wanda duk ba samu damar yi laifi har zuwa tashin alkiyama sallallahu alaihi wa sallam bi abi huwa wa ummi ya rasulullah annabi duk ya mana yanka amma mu samu dami ba kan mu damu ya ma kana da dama ka yi amma annabi ya ce ya mana sallallahu alaihi wa sallam to haka al'amarin yake a yanzu ba a yin yanka ba a yin layya sai limami ya yi layya haka wasu malaman suka faɗa wasu malaman suka ce a da zarar an yi sallar idi shikenan za a iya yankawa a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai ne jagora shi kadai ne limami saboda haka dole sai yayi amma yanzu limaman da nawa ne ba za su irgu ba saboda haka inda an yi sallar idi kawai je jawo ragon ka je ka yanka kayanka babu matsala yayi insha Allah ta'ala yan uwa mu kiyaye da kyau ba a yanka abin layya kafin sallar idi duk mutumin da yanka abin layyansa kafin sallar idi to ya yanka nama ne zai sha romo shi da iyalansa amma ba layayye ba duk ladan nan da kaji an ce za a ba masu layya banda shi a ciki ya dai yanka nama ne kawai za a ci wani sahabi ya riga ya yanka layyarsa kafin a sako daga idi sai ya ji wannan hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah na riga na yi kafin sallar idi sai ya ji na ji wannan batu daga bakinka amma ina da wani dan wata shida wanda kusan ya fi musinna ɗin ya fi ya fi ragon da nake da shi ɗan shekara ma girma mai garin jiki ne zan iya yi da shi annabi ce zaka iya da shi ba matsala yan uwa lallai mu kiyaye wajen yin abubuwan da muke laye da su akwai dabbobi da yawa da zaka gani wallahi ba laye mutum yake ba addini ya ajiye ka'ida da sharadi kafin dabba ta cika laye da ita dole ne idan rago ne dole sai ya kai wata shida zuwa sama zuwa shekara ɗaya idan akuya ce ko ɗan akuya sai ta kai shekara ɗaya idan kuwa a sa ne to dole sai ya kai shekara biyu in ko raƙumi ne to dole sai ya cika shekara hudu cif ya shiga shekara ta biyar yan uwa duk dabba da take ƙasa ƙasa da wannan abin da muka faɗa na adadin shekara idan mutum ya laida ita bai layya ba ba ta yi ba shi sa uwa mu rinka kiyaye musamman waɗanda suke layya da raƙuma ko shanu mu rinka kiyaye musamman shanu musamman raƙuma kai tunda su shekarunsu suna da yawa sai sun kai shekara biyar kaga akwai buƙatar mutum ya bincika ya tabbatar da layya zai dan na san duk wanda ya je sa kuɗin sai su raƙumi so yake samu lada a wajen Allah madaukakin sarki to bai kamata kuma a ce ka je ka so ladan da ya kamata a ce ka sama baka samu ba mu rinka ban abubuwa ƴan uwa kamar yadda shari'a ta gindaya mana ta ajiye mana mu daina yin gaban kanmu Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ƴan uwana masu albarka lallai duk lokacin da mutum zai layya ya lura akwai wasu aibobi da ake so a kaucewa na abin da ya kamata a yi layya da su akwai aibobi mara lafiya ce duk dabba da take mara lafiya ce ba a yin layya da ita musamman wacce rashin lafiya ta yi bayyana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce almaridatu albayyinu maraduha mara lafiya wanda rashin lafiyan ta ya bayyana wannan ba a yin laye da ita sannan akwai al'arza gurguwa albayyinu arazuha wanda gurguntakarta ta bayyana a fili ita ma ba a yin laye da ita ‘yan uwa akwai wanda yake mara nama ko in ce mara kitse mara mai wanda ake cewa kafin zuru shi ma wannan shari'a ta ce ba a yin laye da shi malamai suka ce min babu aula ya kasance a dabba dabba da take makauniya akwai daga cikin aibabin akwai mai ido daya e al'aura albayyinu awaruha mai ido ɗaya wanda ido ɗayan ta bayyana ita ma ba a laye da ita to kaga min babu aula mai wata ba ta da ido guda biyun gaba daya ba za a yi laye da ita ba haka nan mai kare yanka hu za a iya laye da shi yan uwa mai kare yanka hu za a iya laye da shi sai dai kawai idan da aka samu wanda kawansa bai kare ba babu wanda kawansa bai kare ba to za a fi abin nan din da shi sai dai idan kawan nasu ya kare ya haifar masa da rashin lafiyan da rashin lafiyarsa ta bayyana a fili to ba za a yi da shi amma kawai dan karye wa kayin ga wani da sauransu wannan babu wata matsala dan uwana masu albarka lalle mu sani cewa idan muka yi layya naman layya annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce kulu wa tasaddaqu wa dakhiru ku ci ku yi sadaka sannan ku aje babu laifi farkon musulunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda halin da ake ciki na kunci da matsi annabi ya hana aje nama fiye da kwana uku amma da shekara mai zuwa da sabai suka tambaya sai annabi ce yanzu a iya ajewa babu matsala shine ce ku ci ku sadakar sannan ku aje dan uwa baya ɗaya daga cikin abin da ya kamata baya ɗaya daga cikin abin da ake so mutum ya laye tattara namun duka ya shiga da shi cikin gida daga shi sai iyalinsa ba daidai ba ne akwai buƙatar a yi sadaka musamman a kalli makusanta na kusa rau abin da ba zai gagara ba a basu annabi tsira Allah subhanahu wa ta'ala ga mana cewa fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir ku ci daga wannan layya sannan ku ciyar da wanda yake cikin kunci wanda yake bashi da shi ku ciyar da shi haka Allah subhanahu wataala ya faɗa sannan idan mun yi layya yan uwana masu albarka duk abin da yake ya shafi layyar naman layya fatan layya kauhan kan dabbar da sauransu ba a sai da shi ba a sai da shi ba a ba wa mahauci a matsayin madadin kuɗin aikin da yi don wannan kamar kasiyar ne sai da ka ɗauki kuɗi daga aljihunka ka biya shi in ya so wannan kuma ka ba da shi kyauta amma idan aka ba wani kyauta ta fata ko ta kai ko ta wani abu shi ya je sayar wannan ba matsala amma kai da ka siya don ka ba Allah kuma ba ka siyar ba idan ka siya ne ka ba Allah subhanahu wataala yan uwana masu albarka abu mafi mahimmanci da ke da alaka da wannan ibada mai albarka shine yi dan Allah ‘yan uwana masu albarka kada mu layya don fariya kada mu layya don a ce nawa ya fi na kowa kada mu layya don a ce shekara ta talatin ko ishirin ban taɓa fashin layya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce layyana lallah luhumuha wala dima'uha wala kiyana lahu taqwa minkum Allah babu abin da zai da jinan babu abin da zai da naman da jinin da sauransu mai Allah yake bukata daga wajen ku shine kiyaye dokokinsa taqwa ikhlasi tsoronsa a cikin abin da kuka yi na ibada yan uwa mu sa ikhlasi a cikin abin da ya shafi ibada mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala a cikin layya layya ibada ce saboda haka mu dauke ta a matsayin ibada mu yi ibada kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tsara mana kada mu manta yan uwa waɗannan kwanaki ne na alama hadakum Allah subhanahu ta'ala ya ce don ku rinka ambatan Allah kuna girmama shi game da abin da ya shiryar da ku na azurta ku dai da waɗannan dabbobi na ima kada manta da kabarbari yan uwa bayan kowace sallah kada manta da kabarbari a kowanne lokaci daga cikin lokutan kwanakin nan guda uku da za mu shiga daga yau gobe jibi gata waɗannan kwanaki su ne kwanakin layya kuma su ne al'ayyamul ma'adudat idan daga gun kwanaki wanda Allah madaukakin sarki ce wazkur Allah fi ayyamin ma'adudat ku ambaci Allah a waɗannan kwanaki idan daga gu sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda ya kasance yana mina a zaune a waɗannan kwanaki yakan daga murya yadda kowa zai ji yayi kabbara ya ambaci Allah wannan na kusa da shi idan ya ji shi ma ya dauka wancan ya je ya dauka kankace mai sai ka ji mina ta dauka tana girgidi tana jijjiga da me da kabarbari da ambatan Allah subhanahu wataala haka ake so wa kada magafala kwanaki ne na ambatan Allah subhanahu wataala kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambace su ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah waɗannan kwanaki kwanaki ne na a ci a sha a yi hani'an amma ambaci Allah kwanaki ne yan uwa na ziyarce ziyarce da kyautata wa juna da kyauta da sadaka da ziyara da saka wa juna fuska da duk abin da zai sa farin ciki a zukatanmu Allah madaukakin sarki karbi ibadanmu Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa damir adaka da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وإذا أن يسلى إن شاء الله تعالى كويس سلى جزاء قبات جنائزة akwai wani bawan Allah da Allah maɗaukakin sarki masa rasuwa muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya girmama ladansa Allah ba iyalansa haƙurin wannan rashi da suka yi dukkanin yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu wa qumu ila salati yarhamukumullah